الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يؤذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبارك أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da wannan yammaci na 23 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda ya zo daidai da biyar ga watan biyar 2021 gregorian calendar kuma yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wadda masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin lamban har yanzu mana na cikin wannan sura mai albarka suratul anfali bayan da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani da wa'azozi da maganganu na kafirai da suke yi na katobara ɗaya bayan ɗaya amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya saurara musu ya ce ma dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikinsu Allah ba zai azartar da su ba kamar yadda Allah baya azatar da sauran annabawa ai sauran al'ummomi in annabawa suna cikin su musamman azaba wadda take ta tumbuke su gaba daya sai dai Allah madaukakin sarki yakan saurara musu ko fitar da annabawan sannan halakan ta zo su ma mutanen Makka hakan nan ne sannan Allah ya ba su wani lamani cewa ma dama da su istighfari su nemi gafaran Allah madaukakin sarki Allah ba zai saukar musu da azaba wadda take ta tumbukewa ba to duk da haka saboda taurin kansu sai suka ci gaba da abin da suke yi don haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa malahum Allah yu'azibuhum Allah menene ke tare da su wanda har zai hana Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya zama mai azabtar da su ba kaga nan Allah maɗaukakin sarki na ba da labarin su mutanen Makka cewa duk da Allah yana kauce musu yana kyale su yana ba su dama su canja amma duk da haka sai sun jangwalo abin da zai ja musu da haka har Allah ke cewa menene zai hana aiwa malahum Allah yu'adhibuhum Allah an din wasu malamai suka ce ai za'i dace ai ma'anarsa shine wa malahum la yu'adhibuhumullah to amma kuma tunda duk ruwayoyi ba su zo da yu'azzibu ba saboda an din tana amfani kenan madan Allah kenan Allah yu'azziba me yasa Allah madaukakin sarki ko ba zai azabtar da su ba wa hum yasudduna anil masjidil harami alhali suna kange mutane wato kenan ga barin masallaci mai alfarma masallaci mai alfarma shine ɗakin Ka'aba suna kange mutane wato kenan sun cuɗanyi da shirka da fasadi da barna sannan suna raunana masu rauni a cikinsu cikinmu musamman cikin muminai wato kenan masu neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da haka wannan kaɗai ya isa lalle ya ja musu azaba daga gurin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda wata aya Allah ke cewa allazina kafaru wa saddu an sabilillahi wasaddukum anil masjidil harami ko هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام سونه wa'anda suka kafirta suka zama suna kange ku ga barin masallaci mai alfarma wal hadiya ma'kufan an yabliga muhallahu to idan mutane za su zo ɗakin kaba sai su tare sai su ce kar su yadda wato kenan su saurari muhammadu akwai wani mutum ya bayyana a cikin garin nan sunansa muhammadu kunji kunji sihir ce mutane yake kar ma ku je wato kenan kusansa sannan na biyu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki za su zo ɗakin ka'aba su yi aikin hajji bayan sun yi hijira kenan da suka tafo su suka zo suka kange suka hana suka ce lalle ba za a yi hijirar ba za a yi umrar ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya koma madina ba zai dawo ba sai dai baɗi da aka kaga wani yana daga cikin kangewa sannan daga cikin kangewarsu kuma har yanzu akwai hana musulmi sallah a ciki kamar yadda muka faɗa shekaran jiya abu jahal ya ga annabi sallallahu alaihi yana sallah ya ce masa kar ka sake yin sallah a nan nan masallacin ba na sallah ba ne na bautar gunki ne da ya sake ganin sai ce ya muhammad alam an haka ani salati huna ban hana ka sallah a nan gurin ba sannan sai barazana ya ce daga in na ƙara ganin ka kana sallah zan fasa kanka da dutse Allah madaukakin sarki ce masa kalla la tudihu wa sujudu wa qatari don haka shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ba zai azurtar da su ba wa mu yasuduna anil masjidil harami alhali suna kange mutane ga barin masallaci mai alfarma yanzu duk mutumin da yayi wani aiki wanda ya taimaka wajen hana ƴaƴan musulmi aikin hajji to ana tsorace masa zai iya shiga karkashin wannan aya din wahum yasudduna anil masjidil harami sawa'un da karfi ne sawa'un da hila ne sawa'un da dabara ne ko wayo ne da sauransu wa ma kanu awliya'ahu su kuma ba su ne majibintan al'amarin masallacin ba masallacin ka'aba bai kamata ya zama a hannun mushrikai ba domin su bata masallacin suke yi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya gina wannan masallaci sannan ya ce ma mutane ayyuhan nas ina la karfa rada alaikum alhajj fa hujju mutane suka fara zuwa da haka sallah ake a cikin ɗakin kaba ibada ake yi aikin hajji umra da sauransu su kuma mushrikai sun kawo gumaka sun saka suna raya shi da bautar gumaka to kaga ba su ne ya cancanta su zama wato kenan majibintan wannan labarin ba kuma kanu auliya'u lalle ba su ne wato kenan ya kamata su zama majibintan wannan masallacin ba in auliya'u illa almuttaqun sai dai haka da ko masu wanda ya kamata su zama sun jibinci lamarin masallaci ba kowa bane face masu tsoron Allah madaukakin sarki walakin aksarun la alamu sai da yawa su ba san wannan ba ai abin wani nufi a nan shine kaifa la yu'adhibuhum Allah dole ne sai Allah ya azabtar da su tunda hum yasudduna anil masjidil harami suna kange mutane ga barin masallacin Allah madaukakin sarki allazi bi makkata wanda yake makka yasuddunal mu'minina suna kange mu'minai allazina hum ahlu wanda su sune suka fi cancanta da wannan masallacin an salati fi dan su rika yin sallah a ciki wa tawafu da kuma yin dawafi a wannan masallacin da haka su ba su ne majiban wa makanu auliyahu ai laisu auliyahu su ba su zama su ne majibanta masallacin ba sai dai wato kenan masu tsoron Allah su ne abin nan dama bai kamata a ce ma mushirkai ne suke kula da masallacin makka ba bai kamata ba wa ina ma'aluhu annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wanda suka cancanta su kula da masallacin ɗakin ka'aba shine annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana lil mushrikina an yi amuru masajidallahi bai dace ga mushrikai su zama su ne masu raya masallatan Allah ba ba su kamata ba alhali su din shaidina ala anfusihim bil kufr su kansu sun yadda su kafirai ne sun yi ma kansu shaida cewa su kafirai ne alhali su sun yadda su kafirai ne kaga bai kawata ce su ne waliyan masallacin Allah madaukakin sarki ba wala ka bi da tamaluhu wayannan ayyukan su sun rushe wa fi narhum khalidun kuma lalle a cikin wuta ya kamata a ce sun dawwama to wa ya kamata ya raya masallacin inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa'anda suka yi imani da Allah suka yi imani da ran lahira su ya kamata a ce suke raya masallacin Allah kuma su su kadai ne ma suke iya rayawa don in ba su ba duk wanda ya zo barna zai kawo a cikin masallacin masu imani da Allah da ranar lahira wa aqama salata suke tsaye da sallah wata zakata suke bada zakka walam yaksha illa Allah ba sa jin tsoron kowa sai Allah madaukakin sarki dan haka za su yi aiki dan Allah wajen raya wannan masallacin ba sa ulaika wa'annan lalle lokaci ya kusa an yakunu minal muhtadin su kasance wata kenan daga cikin shiryayyu Allah madaukakin sarki zai sanya su a cikin wata kenan shiryayyu a cikin wata aya ake Allah madaukakin zai ke cewa allazina kafaru wasaddu an sabi hum allazina kafaru ko wasaddu an sabilillahi wa kufrin bihi wal masjidil harami wa ikraj ahlihi minhu akbar inda Allah wanda suka kafirce suke kange mutane gabarin masallacin Allah madaukakin sarki suke kafircewa masallacin suke fitar da muminai a cikin masallacin to waɗannan su ne ya cancanta a ce ba su raya masallacin ba bai kamata a ce su ne masu raya masallacin ba ko ta haka Allah maɗaukakin sarki ya ce in har za su doge a kan wannan to tabbas sai Allah ya azabtar da su duk da wancan kawai da kai da yake musu yanzu abin la'akari a ran shi ne cewa a nan Allah ya ce in auliya uhu ilal mutakuna waliyan masallacin hudin zai iya komawa zuwa ga masallaci ko kuma zai iya koma zuwa ga ubangijin masallacin waliyan ubangijin masallacin wato kinan wanda suke majibintan al'amarinsa ko Allah ya jibinci al'amarinsu su ne almuttaquna masu tsoron Allah don haka kenan takawa tana jawo mutum walittaka wanda yake mai tsoron Allah to shine wali a gurin Allah madaukakin sarki ko Allah inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna waliyan Allah sune wanda ranar lahira babu tsoro ba firgici dangane da lamarin su sune wanda suka yi imani kuma suka kasance wato kenan masu takawa dan haka tsoron Allah shine yake sa wato mutum ya zama mai takawa Allah madaukakin sarki wa ma kana salatuhum su da suke cewa su ne suke raya masallaci suna koran muminai ai sallar da suke a cikin masallacin ma bata kasance ba inda albaiti a nan masallacin harami na makka illa mu kawo tasbiya sai dai wato kenan feduwa da kuma tafi mun yi bayani a baya idan sun zo ɗakin kawara su yi dawafi tsirara suke haka suke bayan sun yi tsirarar kuma suna yi suna fito suna kuma tafi suna fito suna kuma tafi haka suke yin sallar tasu to mene irin sallah ne wannan wa ma kana salatu min albayti illa muka'an ai muka'an as-safir fito wani malami ce sai an sa hannu ana haka sai a danne wani abu sai a fito to haka suke yi a dakin kaba ba suna dawafi a dakin kaba suna fito suna kuma tafiya suna tafi suna haleluya to kaga wannan ai ba ibada bace ba ibada bace dan haka Allah madaukakin sarki ke cewa sallar su bata kasance sallah mai mai kyau ba da haka Allah ya ce fa zuqul azaba wallahi za ku dandani azaba bima kuntum takfuruna saboda abin da ku kasance kuna kafircewa kuna cewa Allah madaukakin sarki Allah zai ka azabtar da su don haka Allah madaukakin sarki ya fara azabtar da su bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a Makka wato kenan da hanyar yakin yakin Badar to mu je
إن الذين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الكبيث من الطيب ويجعل الكبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
mala ya ce rawa muhammad bin ishaka kala lamma usibat quraishin yawma badr muhammad bin ishaq ya ce lokacin da musulmi suka yi kace-kace da da quraishawa ranar yakin badar wa raja'a walahum ila wa raja'a haka da ko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo su ma wato kenan sun koma falahum ila makata warja ila abu safiyan to sai ya zama wato kenan abu abu abu safiyan shi kuma ya dawo bi irihi da da ayarinsa ai mun ce abu safiyan ya kewaya ko da ayakin badar su kuma wannan sun fito aka yi to bayan an riga an gama shi abu safiyan ya dawo masha abdullahi bin rabi'a wa ikrimatu bin abi jahalin wa sufyan bin umayya fi rijalin min quraish wayannan manya-manyan mutane daga cikin mutanen makka na farko muka ce da abdullahi bin abi rabi'a akwai ikrima dan gidan abu jahil akwai sufyan bin umayya da wa'insu manya-manyan mutanen quraish ko wayannan mutane nun quraishin daga quraisha ko usiba abahum diyanci duk an kashe iyayensu wa abna'ahum da iya da iyayensu da wa ikwanuhum da ƴan uwansu diyawanci kowanne an kashe kaga dan gidan umayya an kashe umayya bin kalaf abu jahil shi ma ya tafi dai sauransu ta haka fa kallamu abu sufyan sai suka zo suka samu abu sufyan a matsayin sa na sarkin makka sai suka tattauna da shi wa man kana lahu fi tilkal ayr da duk wanda ya kasance suna cikin wannan karakwa din wannan ayar imin ƙureshi na ƙureshawa duka a ta harkar kasuwancinsu da suka zo suka tattauna da abu safiya don ka daɗe mun zo fakalu suka ce masa ya ma'ashar ƙuresh ya ku taron ƙureshawa inna muhammadan lallai annabi muhammadu ko kadda wata rakakun wa katala khiyarakum hakika muhammad ya keta haddi ya gudu ya barku ya kashe wato manya manyan ku dan haka fa ainuna bi hadal mali muna son ku taimaka mana da wannan dukiya gaba daya ala harbihi zamu zamu amfani da ita mu yake shi la'allana an dirka minhu tsaran la'alla zamu iya ramuwar gayya akan wannan biman usiba cikin wanda aka kashe su a cikinmu wato a wannan yaƙi biman usiba minna a cikin wannan yaƙin ma'ana da suka dawo sai suka ce abu safiyan ya tattauna da mutane duk kayan da aka sayo a sham yanzu kowa ya haƙuri ya bada shi sadaka fi sabilil gunki sai a tara wannan kuɗin sai a je a sayo makami a je a rama abin da muhammadu ya musu wato kina a abin nan a badar to shine sai Allah madaukaki zai ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum lalle wa'anda suka kafirta suna ciyar da dukiyarsu li suddu an sabilillahi dan su kange mutane gaban hanyar Allah madaukaki ana sun bada dukiyarsu sun tara ta dan su kawo cikas musulunci mun gane wannan Allah madaukaki zai ce fasa yunfiquna babu damuwa za su bada dukiyar sai in bakinta su bayar da ita don ba ta kuna alayhim hasaratan sannan za ta zama hasara a gare su za ta zama hasara a gare su sun bai labuna sannan kuma duk da haka za a yi galaba a kansu za a ci nasara a kansu don haka kenan kaga ba za su ci nasara ba duke da suka tara din aka tara aka yi tafi yakin uhudu ko kaga uhudu ma ba su ci nasara ba tunda an yi kare jini biri jini daga karshe dai suka dawo a guje aka je yakin gwalolo na ma ba su ci nasara ba haka suka dawo to haka dai haka haka dai haka dai da haka dai har aka zo aka murkushe maka gaba ɗayanta suna je suna gani to ina dukiyar da suka tara din Allah ya ba mu labari ce fasa yin fiƙona sun mata kuna alaihim hasaratan da sannan za su ciyar da wannan dukiyar sannan za ta zama hasara a gare su sun ma yi gulabuna sannan za a ci nasara a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga babin sai gashi kafin wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi da yake gujajje ya zo zai umra an hana shi shiga makka sai gashi ya shigo da izza da karfi ya zo ya shiga cikin makka suna ce suna gani ya mamaye cikin garin makka sun zo kuma gasu sun durkuso kansu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba da yansu kaga Allah ya tabbatar da prophecy din sa cewa wasa yin figuna summa takuna alaihim hasaratan summa yughlabuna har ma aka ce wanda daga cikin su da ya ga Bilal ya hau kan ɗakin Ka'aba ya kwalla kiran sallah ya ce kai wanda suka mutu sun ji dadin su basu ga wannan takaici ba wannan bakin bawa ya hau kan ɗakin Ka'aba ya kwalla kiran sallah sallar da ban maso din nan a ce bakin bawa ne zai hawaye abin wannan takaici ina ma wato kenan sun mutu sai ya kira sunan wanda suka mutu ce sukan san yana san yi nasara wallahi sun dace to ka gani sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce zai ba da nasara a muminai akan kafirai lemi da Allahu al-khabitha min at-tayyib domin Allah madaukakin sarki sai ya tantance abu mai kyau sai ya tantance wato yanda ke mummuna sai ya tantance tsakanin gaskiya da ƙarya sai ya tantance nagari da wadda ke wata kenan bara gurbi abdullahi bin abi talha yake cewa abdullahi dan mas'ud yace fayyu mayiza ahli sa'adati min ahli shiqai Allah ba zai bar mutane a cikin hanyar da suke ba sai ya tantance wanda suke marabauta da kuma wato kenan matsiyata kamar da ce ma kana Allahu li yazara al-mu'minina ala man alayhi hatta yumiza al-khabitha min at-tayyib Allah bai kasance zai bar ku haka kawai a zuba ba sai ya kawo jarrabawa sai ya tantance mai kyau sai ya kasance bar gurbi wato kenan a cikin ku hakan nan Allah madaukakin sarki ya tsara abubuwansa don haka training din da aka ba sabon annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farko suna bi suna bi suna bi Allah yana karfafa gwiwar su yana training din su ne dan wato kenan su kai wannan matsayin da ake cewa at-tayyib din su kuma waɗannan makirce-makircen da suke a tabbata cewa su kabis ne Allah madaukakin ya bar su suna ta yi inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akadahu lam yatruku ya bar su suna ta walakanci suna mai har sai duniya ta fahimci cewa su dinnan mabarrata ne su kuma mu'mina har sai duniya ta tabbace cewa su mutanen kirki ne ko masu hakuri ne to kaga Allah madaukakin sarki ya tantance limizallahu al-khabitha min at-tayyibi Allah haka dan ya tantance tsakanin muggan mutane da kuma wato kenan mutanen alkhairi wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd Allah madaukakin sarki yayi haka dan ya sanya mummunan abu ya dauki sashen sa ya buga wato kenan da da sashe ya dauki sashen sa ya buga da sashe fayar kuma hu jami'an fayja'aluhu fi jahannama kenan kenan za a ce tafiya za ta kai tafiya lokacin da su a junansu za su zama suna zargin junansu su a junansu za zo suna fada da junansu Allah ya dauki mummunan abu ya buga shi da mummunan abu sai su tarwatse wato kenan gaba daya sai ya zama wato kenan makoman su wato kenan wuta ne gaba daya su hakan nan Allah madaukakin sarki zai yi shi yasa wani lokaci za ga ko a cikin harkar lamura duk wayanda suka yi ittifaki akan abin da ba na gaskiya ba to wata rana zaka ji kansu Allah zai dauki ka bi su ya buga shi a jikin ka bi su fa yarkumuhu sai zama ɗaya haukan ɗaya sai su hantsile shi kenan sai ya zama wato kenan ƙarshen zai zama abin barayi za su yi gungu za su yi komai da komai sai ta tarin kudiya amma wata rana sai an zo rabo sai kaga an samu matsala a tsakaninsu azzalumai za su taru wata rana sai wani ya zo ya ce kai ne azzalimi wani ya ce kai ne azzalimi da sauransu saboda duk abin da ake yin ittifaki a kansa a gudanar da shi amma ba akan gaskiya ba ni na san cuta muke yi kai ma ka san cuta muke shi ma ya sani wancan ma ya sani to karshen ta wata rana dole za a zo a wantsale don wata rana dole sai ta yi kai yau amma wanda suka yi tifaki akan gaskiya to su ne za ka samu watakila an samu tsawon lokaci ana yi wayoyi hausawa suka ce wai a daɗe ana yi sai gaskiya to hakan nan allah maɗaukakin sarki ya ce ta haka karshen ta sai suka zama suna zargin junansu wannan yana zargin wannan wannan yana zargin wannan karshen ta sai wannan ya duba duba sai sulale sai ya bar su sai ya koma cikin musulunci wannan sai ya sulale sai tun suna zargi har aka mamaye su ko yawwa har aka mamaye su wayan sun suka karbi musulunci kamar da mai yin firaje yake faɗa galibi wasu sun ka shirya ko tamkar ba su gaji kangara ba wayan suka kafirce suka mutu a cikin kafircin wayan suka suka musulunta kafircin da ya tarwatsa hakan nan to Allah madaukakin sarki ya kawo karshen su kenan ulaika humul khasiruna wa'annan da suke cikin kabis wanda Allah zai dauki shashin su ya buga da sashi da sashi wayannan wata kenan su ne ainihin masu hasara to mu je mallan قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Allah وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير hakan وإن تولوا فاعلموا أن الله موليكم نعم المولي ونعم النصير Allah madaukakin zai ce kullil ladina kafaru Muhammadu ka fada ma kafirai waɗanda suka kafirta ka gaya musu in yantahu in dai za su hannu ga barin kafirci in dai za su daina kafirci wallahi gufar lahum makar salafa duk abin da ya gabata na kafircin su da zaluncin su da mai din su Allah madaukakin sarki zai ce za a gafarta musu Allah madaukakin sarki zai gafarta musu a nan an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ya gaya musu qul lahum ai ka gaya musu ya muhammad ko ka gaya musu awa a kafirai in yantahu yughfar lahum in dai za su hannu wato kenan Allah zai gafarta musu za su hannu gabarin me gabarin kafirci da zalunci da sauransu to anan sigar da ta zo ta Allah ce in yantahu in za su hannu ko in sun hannu yanzu abinda aka ce ka gaya musu in sun hannu idan ya je shi me zai ce musu in sun hannu ko in kun hannu eh an ji ba eh Allah ce ka gaya musu in sun hannu me za ka ce musu in yantahu ko ba ka ba in ya je zai ce musu in yantahu ko kuma in tantahu to sigar ko ba in tantahu ta zo da shi ba in yantahu ne ko ba ka ba yawa in yaje zai ce musu ku hannu ko kuma in sun hannu ina so mai nazari akan wannan sigar da ta zo alkur'anance in yantahu ka gaya musu in yantahu idan mun ce yanzu in yaje ce musu kai jama'an kafirai in sun hannu kamar ba su yake adiresin ba amma ita masa ya ku taron kafirai idan kun hana a kafirci in kun daina kafirci kenan ko Allah zai gafarta muku haka ya kamata kenan ya sarrafa lafazin dan fahimtar su to akwai iri akwai wato kenan dama wannan yana nuna kaman kenan akwai dama idan mutum zai iya sako ya sarrafa shi gwargwadon yadda za a fahimta ko kuma babu wannan damar akwai wannan damar to sau daga yanzu ya ce ya ku da kafirai inda kun daina kafirci ko yawwa kenan ya sarrafa kenan kaga wannan zai iya ba mu damar wato kenan bude kofa mai fadi a ilimin fiki akan wato kenan harkar al'amura da fahimta wato kenan a cikin ayoyin alkur'ani in yantaho in har sun hannu daga barin kafirci ka gaya musu Allah madaukakin sarki wato kenan zai abin zai gafarta musu saboda ma'ana su daina kafirci su daina zalunci su daina wato kenan shirka da Allah madaukakin sarki ibn al-qasim ya ruwaya daga wahab sai kuma daga imamu na malik yadda zamu fahimci da malamai suke zakulowa ilimin fikihu a cikin abin nan akan wannan ayar Allah ya ce in yantahu yughfar lahum in sun bar kafirci sun daina kafirci Allah zai gafarta musu ma salafa abin da ya riga ya gabata sai yake cewa kenan yanzu idan mutum ya sake matarsa yana mushriki matarsa dai suna cikin auren su sai ya sake ta yana mushriki kuma suna tare tun da dama mushrikai ne ko ya kuma sake ta sai suka musulunta wannan sakin ya kai bai yi ba kenan yanzu za a raba auren su ba shi kuma Allah ce in yanta yi gufar lahun makar salafa eh yana shirka yi wannan sakin ai dama an yadda da auren shi mushrikai ko an suka musulunta sun dawo za a bar saka auren su eh ai yanzu tambaya nake yi eh an yadda da auren su amma kuma an yadda su eh suna sake a irin nasu to amma yanzu sun dawo musulunci da haka abinda suka yi na kafirci Allah ya ce yi gufar lahum makar salafa haka imamu malik ya ce to wannan sakin bai yiwu ba eh eh ibnu wahab ya ce imamu malik da kansa ya ce to wannan sakin wato kenan bai yiwu ba ko fi man dallaka fi shirki thumma aslama yace fala talaka lahu ba shi da wasan ba maganar saki a cikin nan haka kuma mutumin da ya rantsuwa yana kafiri wallahi ba zan yi ba ya rantsuwa sai kuma ya musulunta sai ya wannan abin akwai hinsi a kansa imam malik yace babu fala hinsa alaihi mun gane wannan haka hukuncin yake man wajabar alaihi hadhihi al-ashiya wadu wasu da abubuwa irin wanda suka suka zama wajibi akan sa abubuwan da a shari'a in kai kaza ga abin da ya hau kanka in kai kaza ga amma yana cikin shirka yayi su lokacin da yazo ya musulunci shikenan musuluncin sa ya goge wancan abubuwan nasa mun gane yawwa saboda sauki da musulunci yazo da shi aka ce in sun tuba sun daina kafirci za a gafarta musu wannan akwai abin da ake kira babin at-taysir wa sadd an tanfir taysir shine a sauwaka wa mutane ko menene na rayuwa duk abu na rayuwa ana son ka zama mai sauƙaƙawa kuma ana son kar ka zama mai korewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassiru wala tu'siru bashiru wala tunfiru kaga kenan yanzu da shirkan da suka yi da shan giyan da suka yi da zunan da suka yi da cacen da suka yi idan ka ce in sun shigo musulunci Allah madaukakin sarki zai kama su da wannan ba za su zo ba suna zuwa ne saboda saukin musulunci duk wannan za a share musu mun gane wannan in dai sun tabbatar sun zo musulunci wannan laifin sai an kama su da yawa za su yanke kauna ba za su zo musuluncin ba kyakkyawan misali da aka sha karanta mana hadisin mutumin da ya musulunta ya bayan ya kashe mutum 99 ya je ya tambayi wani rahibi in na karbi na tuba Allah zai karbi tawaka ce habawa zai gafarta maka kaje ka kashe mutum 99 babu gafara a gare ka saboda haka sai ta addo shi kenan tunda ba gafara kai da ma bi su kaga ya yanke kauna kenan sare shin da yayi a yake yanke kauna yayi sai ya kashe shi in ya gama komai ma ya faru duk wanda ya san ya mutu Allah ba zai gafarta masa ba to zai ci gaba da wannan abin din da haka musulunci sai bude kofar da ake kira babu taisir sadaka duk abin da za a gafarta masa duk abin da za a gafarta masa ma dama ya shigo wato kenan cikin addinin musulunci amma duk da haka aka ce idan sata yayi ko idan sata yayi in ya su kuma musulunci da a karbi hakkin mai hakki a bashi saboda ai wannan ya shafi hakki na mutum ba hakki na Allah maɗaukakin sarki ba amma da ya yi zina ko kuma ya kwaci 'yar musulma ya tafi da ita ya abin da ya ga dama ran da ya abin nan ya yi musulunta ya ji tsoron Allah ya dawo to duk wannan za a sare na masa da irin wannan haddin saboda ya musulunta mun gane wannan sauraka wannan yana daga cikin fikihun da ake samu wata kinan a jikin wannan ayar amma to yanzu ma shi kafiri ne inda a ce kuma murtaddi ne fa mutum ne musulmi sai ya ridda da ya ridda sai ya zama kafiri bayan an samu tsawon lokaci sai ya dawo musuluncin kuma bayan ya ji ya yi masha'ansa to shi ma yana cikin yi farlahu ma kasala ko kuma to yana ciki akwai cece-kuce na malamai a kai imamu malik ya ce yana ciki don abin da ya yi abin ɗinsa za a Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa abin da shafi haddi kuma za a sarar imamu shafi ya ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda ai ya riga ya san gaskiya ya tafi kafircin ya dawo yana nan a kansa abu hanifa annu'uman ya ce a'a za a yi nazari a cikin abubuwan ne duk abin da ya shafi hakkin allah a sarayar masa amma hakkin dan adam wato kenan sai ya biya ba don koyo saboda ai ya riga ya san abin nan amma imam shafi ya ce a inda zai biya hakkin dan adam to dole sai ya biya na allah ma da haka babu abin da wato kenan za a abin za a sassauta masa haka Allah madaukakin sarki yace su kafirai a gaya musu in dai sun daina kafirci yau farlahum ma salafa wallahi duk abin da ya riga gabata Allah madaukakin sarki zai gafarta musu zai gafarta musu sai ce me kuma ha fahimta ta hago wa in yaudu haka ne wa in yaudu amma idan suka koma cikin kafircinsu kuma bayan an ja musu kunne suka koma cikin kafircinsu fagar madar sunnatul awwalina to sunnar mutanen farko adawa da samuda fata ta riga ta wuce ma'ana ga abin da aka yi wa adawa ga abin da aka yi wa samuda ga abin da aka yi mutane in rama zatul imad allati lam yakul misla fil bilad ko ga abin da ya samu ashabur rasi ga abin da ya sami mutanen annabi ludu ga anon da ya sami mutanen aikata ga abin da ya sami mutanen bi'iril mu'attala wa quruna bayna zalika kasira abin da ya faru da wayancan fa yana nan domin sunnatullahi lati karkalar min qabli ne sunnar Allah ce wanda ta riga ta shige kuma walan ta jina sunnatullahi tabdilan babu abin da zai canja wata kenan sunnar Allah madaukakin sarki akan su ta haka Allah madaukakin sarki ya ce su san da wannan waqatiluhum Allah madaukakin sarki ce kuma ku yake su ku mu'minai hatta la takun fitna har sai ya zama wato kenan babu sauran fitina a ban kasa har sai ya zama ba sauran fitina a ban kasa ma'ana ku ja ku jajirce wajen kauda fitina fitina shine wato abinda zai ba mutum musulmi da musulunci shine babbar fitina duk abinda zai karfafa kafirci shine babbar fitina to ku ta yin iyan kokarin ku har sai babu abin da yake hana musulmi aikatar da musulunci wato kina abin kasa shine tara ta kullu fitna wa yakuna dini kulluhu lillah sai ya zama duk addini abin kasar nan ya zama na Allah duk duniya kenan kaga in an ce ku yaki kafirai har sai babu fitina a ban kasa har sai addini gaba daya ya zama musulunci duniya sai ta zama musulunci gaba daya kenan akwai ranar ba jihadi akwai ran da ba da jihadi aljihadu ma da ila yawmil qiyama har duniya ta nade jihadi yana nan akan musulmi yana nan akan musulmi gwargwadon karfin da suke da shi gwargwadon raunin su in sun yi rauni su sauke wa kansu jihadi in sun yi karfi su tabbatar da kalmar Allah madaukakin sarki ta ta tafiya ta ta tafiya na farko haka suka yi ba dan sun yi bada musulunci ba zai iso ba zai iso ba bayanin ta hawa amma in suka hanu ga barin kafirci ko fa inna allaha lalle tabbas Allah madaukakin sarki basirun mai basira ne mai gani ne yana hikima ne bima ya amalu na akan duk abin da suke aiwatarwa Allah ya san abin da suke aikatarwa ɗaya bayan ɗaya da haka yujazihim bizalika Allah zai sakanta musu da wannan duk abin da suke yi in dai sun bar wancan kafircin duk abin da suke Allah madaukakin sarki yana gani ya san niyyar da suka bari ya san kokarin da suke ya san inda suka gaza da sauransu yana sanar da komai akan haka kuma zai hukunta su wa in tawallau amma in suka kuskura suka juya baya gabarin gaskiya bayan ta bayyana musu fa'alamu to lalle su sani annallaha maulaku lalle Allah madaukakin sarki shine majibincin lamarin ku ya kamata ce da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake su karbe ta to idan suka juya baya ya kamata su fahimci cewa Allah shine majibincin mu'minai ma'ana zai ba su kariya yana tare da su daga su ba za su ci nasara ba kamar yadda a cikin wata aya kita Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine majibincin lamarin mu'mine duk mutumin da yake kokari a cikin harkar imani to Allah madaukakin sarki kuma zai jibinci lamarin sa Allah zai riga tana tallafa masa zai bashi kariya zai bashi duk abin da zai same shi a babin jarabawa ne kuma Allah zai taimaka masa ya ci kuma Allah zai sakamta masa ya kamata su fahimci wannan kenan idan har Allah yana tare da mu'mini mutanen Makka ba za su ci nasara akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za su ci ba kafirai ba za su ci nasara akan kafirci ba ba za su ci ba har sai ran da mu'mini suka zama ba mu'mini ba ta haka shi yasa kullun shaidan kokarin sa shine ya raba ku da imani kullun ya raba ku da addini kullun ya raba ku da imani kullun ya raba ku da da zarar addinin ku ya rauni da zarar kuma kun zama raunana yanzu ne yake faruwa da musulunci a duniya yau baki daya musulmi gaba daya mun yi rauni da haka shi yasa musuluncin ya yi rauni da haka shi samu ma musulmin muka zama raunana amma da za mu dawo da karfin musuluncinmu to za mu dawo kuma da izarmu irin wato kenan ta da ta ka kusan cewa Allah shine majibincin mu'minai ni'mal maula madalla da Allah madaukakin sarki a shi shine majibincin lamarinka mai kula da kai a ce Allah ne madalla da wannan wakilci wani man nasir madalla da Allah a matsayinsa ne mai taimakawa a ce Allah ne mai taimaka maka madalla da wannan mai taimakon ma'ana babu wani mai taimako sama da wannan babu wani majibincin al'amura sama da Allah madaukakin sarki to mu je malam
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
Allah madaukakin sarki ce wa'alamu ya kamata ku sani ko muminai an na maganin tun cewa duk abin da kuka samu na ganima min shay'in na wani lamari ganima shine kamar da muka faɗa in an je yaki aka ci nasara akan kafirai aka kwaso kayayyakin su to wannan shine ake kiransa ganima idan kun je yaki kun samu wannan fa ana lillahi kun musahu to kusan cewa lalle komai sun sana Allah madaukakin sarki ne kaga a baya mun karanta a yakin farko da suka je su annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba musu shine bisawiya ko ya raba ya raba musu ya raba musu daidai wa daida saboda wannan karo na farko ne yanzu kuma daula tana buduwa abubuwa suna kwaruwa ba zai yi a ce in an je yaki in an samu duk sai a rabe ba dole gwamnati tana bukatan treasury saboda wasu ayyukan sannan akwai wa'anda su kuma ba sa zuwa ba sa iya zuwa yakin kamar da kace laisa alal ama harajin wala alal marid harajin ko wala alal araj harajin ko yawa da mara lafiya da gurgu da makafu kagani da wasu makamantansu wanda ba za su iya samun dama su je yaki ba to in ya zama ku da kuke zuwa yaki kullun ku za ku je ku samu ganima kullun ku za ku je ku samu ganiya yanzu su kuma kullun kuna kara musu talauci ne don haka Allah madaukakin suke ce a'a in an samu sai a ɗauki kumusin sai a ajiye kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi ba yake sa a gidansa ba ana raba shi ne a waɗanda su basu je yakin ba dan Allah ce kai la yakun dulatan bainal agniya minkum kada zama dukiya dulatan tana kewayawa tana kewayawa tsakanin masu kudin ku kawai kullum ko kuke kara karfi kullum ko kuke fiya fiya fiya democracy a'a waɗanda ba su amina ba su ma ya kamata a ce suna da wani shiya wanda zai kula da su kuma da shi ake gyara masallaci da shi ake yin titi da shi ake sayowa kayan fada a gyara su da shi annabi sallallahu alaihi yake aika yan sako in ya aika sako ko kuma da shi ne in za a tura sariya a sayo dawaki wanda za a zo a hau a tafi da su ko kuma raƙuman da za a rika yankawa kafin a je a dawo yanzu misali tsakanin madina da tabuka kaga guri mai nisa ne tunda tabuka kaga boda da iraki ne kusan ƙarshen saudi arabia ne idan ya tura mutane akalla mutum dubu goma suna tafiya wanda ya dauki ɗawainiyar ce da su da shayar da su da abubuwan da za su amfani da shi har zuwa da dawowa duk da suna sacrifice da aljihunsu amma dole gwamnati kanta sai ta shigo ciki don haka shine dalilin da sa aka bude institution na kumusi ranar lillahi kumusuhu ya zama wato kenan kumusinsa na Allah ne walin rasuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walizil qurba da kuma wato kenan dangi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke raunana wal yatama da marayu wal masakin da miskinai ko wabin sabil da matafiya saboda duk wannan anan ne inda ake sarrafa wayannan abubuwa da kenan kowa da yake da haƙƙi za a dauki wannan haƙƙin a bashi kowa da yake da haƙƙi za a dauki wannan haƙƙin a bashi akwai masu rauni akwai marayu akwai abin da sauransu da matafiya to dole ku san wannan in kuntum tukaratun in kuntum amantum billahi in dai kun kasance wato kenan kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina kun yi imani da abin da muka saukaro bawa mu shine annabi sallallahu alaihi wa sallam in dai kun yi imani da Allah kun yi imani da abin da aka saukaro ba bawa mu annabi Muhammadu shine me kenan shine alqur'ani ko alqur'ani aka saukar masa anan Allah madaukakin sarki ya kebance shi da cewa bawa saboda ita ce daraja ta kololuwa wanda dan adam zai iya samu a cewa na bawan Allah ne yau da haka yake cewa subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata daga Allah da ya Isra'i da bawansa to wannan bawansa ne zan bawa na Allah wato ba karamin wato ke daraja bane ba kowa yake samun wani matsayin ba a ce ai wani bawan Allah ne sai zababbe ta wanda Allah madaukakin sarki ya zabe shi to in kun yarda da abin da muka saukar masa kuma shine alqur'ani yawmal furqan ranar da ake tantancewa tsakanin wato kenan gaskiya da ƙarya ranar da ake tantancewa tsakanin musulunci da kafirci ranar da ake tantancewa tsakanin alkabis da kuma wato kenan tayyib ita ce yau maltakal jama'an ranar da wato kenan jama'a guda biyu suka haɗu ga jama'an kafirai ga jama'an wato kenan mummuni karo na farko da aka yi shine wato kenan yakin badar wallahu ala kulli shay'in qadirun lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai yana iya sarrafa komai yanda ya ga dama to mu je malam idan tumbil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم
الله بارك فيك wannan ranar da aka ce yawon furqan ranar da aka tantance tsakanin gaskiya da ƙarya duniya ta ɗauka ita ce ranar yakin badar kenan ko ita ce kuma yawon takal jama'a ne ranar da jama'a guda biyun nan da na mominai da kafirai suka haɗu aka yaƙi na farko wannan kuma shine cornerstone da ya ɗaga addinin musulunci duniya ta abin kuma ya sa tsoro a cikin zuciyar kafirai a duniya to Allah madaukakin sarki yana ba mu wato kenan hikaya a wannan yake cewa iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa annan Allah madaukakin sarki yana ba mu labari cewa lokacin ku kuna wato kenan kwari a duniya al udwa al wadi kwarin kusa kusa in an ce a duniya ai na kusa na kusa kusa kusa da na ya dunu dunuwan ko yauwa kuna kwari na kurkusa da ainihin badar da rijiyoyin badar kenan wahun su kuma kafirai a wani lokacin bil'udotul kuswa suna kwari na can nesa wanda yake ya fi nisa da badar ya fi nisa da rijiya ya fi nisa da abin nan da haka sun fi ku matsalar wato kenan za su fi ku fuskantar matsalar ruwan sha da kuma wato kenan abubuwa da yawa warrakbu asfal minkum sannan kuma su asalin karabka din suna nan ƙasa da ku inda za a kara din kenan gurin ku ya fi tudu akan nasu mun gane yawa saboda ko ruwan da aka yi kwanakin ba da muka bayani da aka yi ruwa nan yashi sai dandare su kuma can sai zama salmando ya ruwa ya taru a can walauta wa attum to alwai a Allah mana ba da situation report ne a haka aka yi wannan yakin shi yasa aka tantance tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ya ce walauta wa attum inda kun yi alkawari cewa kafirai irmo da ku a haɗu rana kaza a badar mun yi alkawari kenan ko ku ku yi alkawari za ku haɗu su ma su yi alkawari a zo za a haɗu Allah maɗaukaki ce da haka ya faru wallahi lakta laftin filim da kun samu alkawari da ko ku ba ku zo ba su sun zo ko su ba su zo ba ku kun zo don haka Allah maɗaukakin sarki shi ne ya tsara abin yadda ya ga dama ya tsara mutanen makka suka fita kasuwanci sham ya tsara kuma labari ya zo muku ya kuma yankar da ɗinku ku fita don ku tare ayari sannan sai ya ce muku a to jama'an guda biyu ne ɗaya masu ɗaya masu kuɗi ɗaya masu kayan fada amma dai za a ba ku ɗaya a ciki za ku ci nasara akan ɗaya kun fita aka ce muku masu kuɗin kan sun tsere wannan kuma ga sunan sun tafo kaga babu alkawari tsakanin mutanen makka da mutanen madina akan wannan yakin kawai dai ko incidents ne Allah ce da kun yi alkawari lakta luftin filmi a da wallahi da kun abin ai in ba ku lura ba ai in ba ku manta ba ai bayan an yakin uhudu an yakin uhudu mushrikan maka suna ga kamar sun ci nasara don ayyukan jini biri jini sai abu safiyan da kansa ya ce ya kira su ya ce ya kira sunan annabi muhammad ya hau kan dutse su suna kasa ya kira muhammad muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam bai ansa ba ya kira abubakar abubakar bai ansa ba ya kira umar zai yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa karka yi magana don a cikin kura ne an murtike ya san dai ga gungun su saboda ka sai a tunaninsa cewa wa'yan an gama da su in ko aka ce an gama da muhammadu sallallahu alaihi wasallam an gama da abubakar an gama da umar kaga ai an gama da musulunci da haka sai ya ce o'ula hubal o'ula hubal sai kaman kai ne ka ce Allahu akbar yana faɗa haka to yanzu kun ga da tsakanin su da annabi ne sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yanzu kuma tunda ya shigo da harkar tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ala tujibuhu ko ba shi ansa sai suka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu maulana la maula lakum Abubakar ya ce gani nan Umar ya ce gani nan usman suka ɗiga kowa ya ce ga nan saboda haka muna na sai ce to yan haka ne da ya ce yawman biyomin ko yawman biyomin kun ci nasara akan mu a badar yanzu mun zama ci nasara akan ku a uhud idan kun haɗu inna mau'idana badar fi amil muqbil in kun isa mu sake haɗuwa a badar din a sake maimaita badar din baɗi rana kaza ga watan kaza suka ce Allah ya kai mu Allah ya kai mu kafin baɗin sai suka ba za su iya zuwa ba ta ga suka tura wani mutum ya zo ya yaɗa jita-jita a cikin musulmi ya zo ya samu musulmi ya ce masa lokacin sun musulmi sun shirya za a fita za a ji a sake maimaita badar ya ce musu inna nasa gajja ma'ulakun wallahi dandazan kafirai dandazan kafirai dandazan kafirai sun taru fakshon ku ji tsoron so kar ku fita idan ba ku fita ba suka je suka yi abin da za su koma amma in kuka je gaskiya za a yi za a samu matsala sabe annabi ya zame suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai suka fita suka tafi suka je badar babu kowa suka ci kasuwa suka dawo to kaga a nan yanzu da yake an yi alkawari me ya faru ikhtalafu fil mi'ad alkawari bai cika ba don haka wancan na farkon Allah ya tsara shi ce inda na bar ku kun yi alkawari ne na haduwa wallahi laktalaftu fil mi'adi da kun saba a cikin a cikin wato kenan alkawarin da yake tsakani ko ku ku kasa cikawa ko su su kaci walakin sai dai yanda lamarin ya faru shine Allah ya tsara abin haka ne li yaqdallahu amran kana maf'ulan don Allah madaukakin sarki ya hukunta wani al'amarin da dama riga an hukunta shi shine za a ba karfi a musulmai za kuma a rusa wato kenan kafirai a wani lokacin duniya za ta ɗebi sanarwa cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mutane 300 ya ci nasara akan mutanen makka kawai za ka zace ba za ma tsaya na cewa mutum dubu ba a ya ci nasara akan mutanen makka sannan bayan sun dawo cikin makka babu gidan da takaici bai shiga musu ba don akalla an kashe sama da mutum 70 a wannan yakin daga suka dawo banda kuka da bakin ciki a cikin makka babu abin da ake kuka kawai ta kowane gida kuka kake ko an kashe dan gidanku ko an kashe dan uwanku hakan ne to kaga Allah shi ya tsara wannan lailillahu amran kana maf'ulan wannan kuma shi ya zama cornerstone wajen karya wato kenan abin din mushrikai Allah madaukakin sarki yayi haka ce li halika man halika an bayyinatin wa hay man hayya an bayyana Allah yayi haka ne dan wanda zai halaka daga yau ya halaka da sanin sa akan hujja bayyananniya wanda zai shirya daga yau ya shirya da sanin sa akan hujja bayyananniya yanzu dai ta riga ta nuna yar manuniya ta nuna ko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba dade ko ba jima shine zai ci nasara kuma addininsa ko ba daɗe ko jima shi ne mai abin nan za ka duk wanda ya ga ya kamata musulunta ya musulunta sai ya musulunta ya musulunta za ka tun daga lokacin ba wasu suka sa- suka fara yi wa kansu kiyamun laili irin su abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin suka fara yi wa kansu kiyamun laili suka musulunta da sauransu wa inna allaha kuma lal- tabbas allah madaukakin sarki la sami'un wallahi mai ji ne alimin kuma masani ne duk abin da yake faruwa allah madaukakin sarki yana ji duk abin da yake faruwa allah madaukakin sarki yana da ilimi a kansa babu abin da zai tserewa wato kenan ilimin allah ana cewa lokaci yayi da tafi ba hadal kadar na tawakkal ala allah abin da muka faɗa daidai allah ba mu ladan sa allah ba mu ikon aikatawa abin da muka kuskure allah gafarta mana kuskuren allah ya ganar da mu ya ba mu ikon gyarawa Allah muna roƙonka ka shirya da mu da shi da ka gane da mu abin da muke karantawa Allah ka shirya da mu da shirin da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikatawa assalamu alaikum